بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna 21 ga watan a jumada thaniya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na 22 a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya littafin fadilatu shaykhul islam fadilatu shaykh shaykhul islam al-mujaddid muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu shaykh salih ibn abdullah ibn fauzan yayi masa sharhi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi darasinmu na baya a wannan masallaci na masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun shiga bayani akan abin da ya shafi a matsala ta ta hudu muna kuma karanta inda malam yake cewa da mu lallai su addinin mutanen jahiliya yana gine ne akan wata wani asali wani tushe guda ɗaya wanda wannan tushen shine addinin su yana tafiya ne akan abin da ya shafi wato ta'assubanci da kuma takalidanci ma'ana makauniyar biyayya ga waɗanda suke malamai ne ko shugabanni a cikinsu wannan yana daga cikin miyagun ɗabi'u da kuma halaye na jahiliya wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wato ainihin yaƙe su a kai muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu za mu tashi inda malam yake cewa amma taqlidu fil khairi haka ne ko amma taqlidu fil khairi fa hadha yusamma ittiba'an wa iqtida'a malam ya mana bayani akan haramcin yin biyayya ko makauniyar biyayya ma wani malami ko wani jagora ko wani shugaba musamman akan abin da ya saba makarantar wa alqur'ani da sunna malam yace amma biyayya da rike fahimta kam akan abin da ya shafi alkhairi to wannan sunan shi biyayya wannan sunan shi koyi qala ta'ala an yusufa alaihi salam Allah madaukakin sarki yana bayani game da annabinsa annabi yusuf alaihi salatu wassalam annabi yusuf yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub yace na bi hanya ko addinin iyayena da kakannina ibrahima wa ishaqa wa yaqub to mecece hanyar da ka bi yaya hanyar su take yaya addinin su yake sai ce ma kana lana an nushirka billahi bi shay a addinin mu babu shirka kenan me ya koya a wajen su me ya gada a wajen su shine tauhidi ashe kenan kaga in ya zama biyayyar da aka yi biyayya ne akan aikin alheri to wannan ba za a kira shi da makauniyar biyayya ba wannan ba za a kira shi da takalidanci ko ta'assubanci ba Allah ya samu na fahimta wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki yake cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan Allah ta'ala yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin waɗanda suka gaggauta shiga musulunci a karan farko daga cikin muhajirai wal ansar da kuma ansar muhajirai sahabbai yan makka kenan al ansar sahabbai yan madina sai ce wallazina taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ashe in ya zama biyayyar da aka yi an yi biyayya ne bisa aikin alheri wannan babu laifi a ciki wannan ba za a kira shi da ta'assubanci ba ولهذا قال تعالى في أهل الجاهلية shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗi game da mutanen jahiliya yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا Allah ya ce idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar sai su ce a'a iyakar abin da za mu iya bi shine abin da muka riski iyayenmu da kakanninmu suna aikatawa abin da muka samu iyayenmu suna aikatawa shi za mu bi Allah ta'ala ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun ko da kuwa a ce iyayensu ba su hankaltar komai kuma ba su kan shirya yanzu haka za ku bi su ko da ba su hankaltar komai ko da ba su kan shirya za ku yadda ku amince ku bi su a haka kaga bai kamata ba shine malam sai ce fallazi la ya'qil wanda bai da hankali wala yahtadi baya kan shirya laisa muhillan lil qudwa bai cancanta ya zama jagora ba bai dace ya zama jagora ba innamal qudwatu fi man ya'qilu wa yahtadi ina ake samun abin koyi ina ake samun jagoranci shine a game da mutumin da yake da hankali kuma yake kan shari'a amma wanda ba hankali kuma ba yi kan shari'a to kaga bai cancanta ya zama abin koyi ba to abin da ya kamata mu lura shine shi a wajen Allah a addini in kaji an ce wani bayi da hankali ba ana nufin mahaukaci mai duka ba wannan ba shine mahaukaci a yaren addini ba in kaji an ce wani bayi da hankali to ɗayan biyu ne shine ko dai ya kasa gane me zai amfane shi da kuma me zai cutar da shi ko kuma ya gane abin da zai amfane shi ya iya yi ya gane abin da zai cutar da shi kuma ya rungume shi to wannan shine cikakken mara hankali domin kaga mahaukaci na cin abinci akan bola ai bai gane cewa wannan abin zai masa illa ba bai da ma hankalin ganewa kai da yanzu ka gane cewa cin abinci akan bola zai maka illa ai ba za ka fara ba ba za ka fara ba to ashe in mutum ya kasa bambance menene mecece hanyar daidai mecece hanyar bata ina sunna ina bid'a ina tauhidi ina shirka ashe wannan ba mai hankali bane shi idan kuma ya gane ga sunna ga bid'a ga tauhidi ga shirka ya gane tauhidi da sunna sune hanyar tsira shirka da bid'a hanya ce ta bata ta halaka amma duk da haka ya rungumi shirka da bid'a ya bar sunna da tauhidi da suke hanyar tsira bai da hankali babu hankali saboda haka hankali a addini shine bambance me zai amfane ni me zai cutar da ni sannan rungumar abin da zai amfanar da ni da kuma nisantar abin da zai cutar da ni to wannan shine hankali wannan shine hankali Allah ya sa mu dace malin sai ce fattaqalidul a'ma min umuril jahiliya malin yace makauniyar biyayya wannan na daga cikin al'amuran jahiliya wa hadha yusamma bi ta'assub wannan shine ake kira da ta'assubanci li'anna al-qudwata huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin jagora abun koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahu da wanda ya bi shi annabi shine abun koyi shine yake kan gaskiya duk gaskiyar da mutum zai samu to ya samu gaskiyar ne sanadiyar koyi da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma in ba haka ba mutum bai taba zama mai gaskiya duk wanda ya ci karo tunaninsa da lissafinsa ya saba makarantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba a lissafa shi cikin masu gaskiya domin annabi shine as-sadiqul masduq shine mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah shine duk abin da ya fito daga bakinsa daidai ne ba kuskure a ciki duk abin da annabi ya faɗa to a rungume shi amma duk wani wanda ba annabi ba in yayi magana to a zuba ido tukunna a gani yayi daidai da karantarwar manzo Allah a rike bai daidai da karantarwar annabi ba a bar mishi kayan shi wannan shine wato karantarwar musulunci amma ta asubanci da ta kalidanci wannan bai daga cikin karantarwar addini ƙungiyanci wannan ba shi daga cikin karantarwar addini mazhabanci wannan ba shi daga cikin karantarwar addini ba hana kafa ƙungiya ba ba hana mutum ya ce yana bin mazhaba kaza ba amma illar ita ce ji marai na cewa gaskiya ba za ta fito daga wajen kowa ba sai daga ƙungiyata ta ko gaskiya ba za ta fito daga ko'ina ba sai daga mazhabata to anan fa kuskure yake anan kuskuren yake saboda haka wasu suna ganin kamar biyayya ce ma a ce duk abin da ma mutum zai zo ya karantar sai abin da kungiya ta yi da shi wannan ba biyayya ba ce wannan ba biyayya ba ce akwai wanda ya ji shi yana jawabi eh shi yana bayanin yadda suke biyayya ma kungiya ne wai ko daga ina suke in aka masa fatawa ga abin da ya gano na fatawar amma zai turo fatawar zuwa ga headquarter na kungiya tukunna limana yanzu zai ba ma wanda ya masa fatawan fatawa ba bisa hasken qur'ani da sunna ba bisa ga mai headquarter kungiya ta ce kaga wannan kuma ai bata ce wannan ai bata ce ga qur'ani da sunna na karanta kuma sai na jira sai kula daga sama ha wannan bata ne wannan bata ce biyayya ma shugabanci na kungiya abu ne mai kyau amma annabi ne gaba da kowa sallallahu alaihi wa sallama shine gaba da kowa duk wani wanda ba annabi ba yana baya ne in yayi magana kuma muhtamal ne mai yiwa maganar ta zama gaskiya mai yiwa ta kuma zama kuskure in ya kai yayi ijtihadi yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada daya in yayi daidai yana da lada biyu babu faduwa a cikin shi haka in an gano cewa wani fa ya bada fatawa amma wannan fatawar ta kuskure ce sai ya ce to yayi hakuri amma mu manzon Allah za mu bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa muna fahimta haka duk wanda ya dauka ma kansa cewa wai ga wani malami ko wata kungiya wai ita ce fitilarsa ita ce haskensa komai nashi na addini dole sai ya zo daga wajenta to zai halaka kuma zai halakar domin babu wani mutum wanda yake ma'asumin min al-khata ba wanda yake ma'asumi daga kuskure wanda kadai Allah ya yadda ya gamsu kamala da isma na cewa ba zai kuskure ba ta tabbata a gare shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi din ma saboda ana mishi wahayi ne kuma Allah ya faɗa ya ce ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha annabi baya magana sai an masa wahayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka samu dace malam yace sun maƙala shekhu rahimahullah sannan sai malam mai littafi Allah ya mishi rahama ya ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana idan aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar sai su ce a'a mu iyakar abinda zamu bi shine abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu akai awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir Allah ya ce yanzu haka za ku runguma ku ci gaba da bin su ko da kuwa shaidan ne ya kasance yana kiran su zuwa ga azabar wuta malam ya ce wa idza qila lil mushrikina wal kafirin idan aka ce wa mushrikai da kafirai ittabi'u ma anzalallah in aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar huwal qur'an abinda Allah ya saukar din nan kuma shine alqur'ani ku zo ku bi abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar ƙalu sai su ce ballar tabi'u ma wajadina alaihi aba'ana sai su ce iyakar abinda za mu bi shine abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu suna kai awalau kana shaytanu yad'uhum yanzu koda shaytan ne ya kasance wanda yana kiran su ayyidu ha'ula'il aba yana kiran iyayen nan naku ila azabi sa'ir ko da shaidan ne kasance yana kiransu zuwa ga azabar wuta a tattabi'unahum lis-sa'ir yanzu za ku bi su ku kama hanyar wutan sa'ir saboda kawai su iyayenku da kakanninku ne su kawai sai ku tafi wuta ko da shaidan ne yanzu yayi kira ya ce ku zo su ku tafi wuta kuma suka amsa yanzu za ku bi su ku tafi wuta wannan ita ce tambayar da Allah ya musu ya ce ya'ani abin nufi shine taqtaduna bi aba'ikum wa in kanu min atba'i shaitan yanzu za ku bi iyayenku ku yi koyi da su ko da kuwa sun kasance cikin mabiya shaidan wa ma'aluhum ila sa'id ko da kuma makomarsu wutan sa'il ne al'aqil malam yace mai hankali yajibu an yajibu annahu yanzuru fi amrihi wajibi ne ya zama yana kula a cikin lamarinsa wa fi man yuqallid yana kuma kula da wa zai kwaikwaya wa zai yi koyi da shi domin ba a koyi da wani akan saba ma Allah haka Allah ya ce yanzu ko da shi dan ne yake kiran ku yake kiran iyayenku nan zuwa wutan sa'ir yanzu za ku hakura ku bi su ku kama hanyar wuta saboda kawai su iyayenku ne irin wannan hujjar za mu ji a baya za mu ji a gaba insha Allah da malam zai kawo mana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi akai za mu ga matsalolin da za su biyo baya suna da alaka da wannan shine matsala ta biyar za mu ji cewa insha Allah malam yana bayani akan suna kafa hujja da yawan mabiya ganin cewa ai mu muka fi yawan mabiya to sai su kafa hujja da wannan Allah kuma ya faɗa mana in dai kai la'akari da mafiya yawan mutane to za ka ɓata wa in tuɗi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ya ce kace za ka yi biyayya wa mafiya yawan mutanen duniya to za su bar da kai daga hanyar Allah in yattabi'una illa dhann mafiya yawan mutane addinin suna gina shi ne bisa zato haka da yawan mutane suke bainhum illa yakhrusun saboda haka kaga ashe bai kamata ka rudu da yawa ba wasu kuma zamu ji malam ya ce akwai daga cikin hujjojinsu daga cikin matsalolinsu akwai al-ihtijaju bil mutaqaddimin shine kafa hujja da waɗanda suka gabata kamar misali annabi Musa da annabi Harun da suka yi wa'azi ma fir'auna ya tambaye su yace da su famar rabbukuma ya Musa yace Musa yi mana bayanin waye ubangijinku qala rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada sai ce ubangijinmu shine wanda ya halicci komai bisa hanya mafi kyau ya kuma shirye da mu zuwa hanya madaidaiciya jin haka yanzu fir'auna ya gamsu cewa shi ba shine Allah ba kuma ba wani Allah in ba Allah ba sai ce da shi to fama balul qurunil ula sai ce to sauran magabatan da suka shuɗe akan irin addinin da muke kai su kuma wani hali suke kenan yanzu kana so ka ce su ma 'yan wuta ne yanzu kana so ka ce iyayenmu da kakanninmu ba a kan hanya madaidaiciya siya ba annabi musa ya ce da su ilmuha inda rabbi fi kitab iliminsu sani akan wani yanayi suke yana wajen ubangiji yana rubuce a littafi la yadulli rabbi wala yansa ubangiji na baya bata ubangiji na baya mantuwa kaga hujjin da fir'auna ya kafa lokacin da abu talib ya zo zai mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo yana lakkana masa kalmar la ilaha illallah tunda su abu jahalin su abu lahabin la'anatullahi alaihima suka ji labarin cewa gafi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya isa kan Abu Talib suka ce maza maza mu je mu tare shi din in ba a bi a hankali ba zai jawo mana abun kunya zai jawo mana abun kunya suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana ce da shi ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah yana ce da shi ya baffa na ka ce la ilaha illallah wannan kalmar zan iya amfani da ita in tsaya maka a gaban Allah har ka shiga aljanna in ya kalle shi yana tausayin shi yana kaunar shi yana kuma so ya shiga in ya juyo ya kalli waɗannan sai su ce da shi a targabu an millati abdul muttalib sai su ce da shi yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni yanzu za ka bar hanyar abdul muttalib ƙarshe sai ce huwa ala millati abdul muttalib sai ce shi kan zai mutu akan addinin iyaye da kakanni sai ya mutu a haka kaga su yanzu hujjan mai suka fa masa shine addinin iyaye da kakanni kar ka bar addinin iyaye da kakanni haka ya mutu akan haka har annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi Allah ya ce da shi a'a innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai baka iya shirye da wanda ka so Allah shi ke shirya da wanda ya gana ma huwa alam bil muhtadin Allah shi yafi sanin suwa ya shiryayyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha zan yi ta roƙa maka gafaran Allah ba ta kada Allah bai hana ni ba Allah ya saukar da aya ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ya ce bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani su dinga roƙon gafara ga mushirikai bayan kuma ta tabbata cewa su ‘yan wuta ne tabbatan mutum ɗan wuta ne shine mutu akan kafirci Allah ya ce wa makani istighfaru Ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa'ada ha'iya labarin da Allah ya ba mu a cikin alkur'ani na annabi Ibrahim yana cewa sa astaghfiru laka rabbi ya baba zan ci gaba da roƙa maka gafarar ubangijina yace alkawari ne yayi amma Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min lokacin da annabi Ibrahim ya fahimci cewa baban sannan fa makiyin Allah ne ba zai taba musulunta ba sai baran-baran da shi ya daina roƙa masa gafara inna Ibrahim la halimun awwahum munib annabi Ibrahim mutum ne mai hakuri mai juriya mai komawa da mai da lamuransa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kaga wannan shine hujjansu iya hujjarsu kenan idan an kiraye su zuwa ga su zo su ta Allah maɗaukakin sarki da bauta to hujjar tasu ita ce sai su ce ai ga abin da muka samu iyaye da kakanni a kai ko kuma a rudu a yaudaru da yawa a ce yanzu duk yawan mutanen nan kana nufin kowa akan halaka yake a ce yanzu duk iyayenmu da suka rasu akan wannan yanzu kana nufin suna cin halaka inna wajadna aba'ana kenan ta wannan hujja na bala'i kenan eh babanka ya mutu akan hanyar da bai dace ba Allah ya ji kanshi can Allah ya gafarta mishi amma kai ma ka sauko ka dawo ka bi daidai ka sauko ka dawo ka bi daidai amma kaga galibi sai a kafa hujja da cewa ai ana bin addini ne na iyaye da kakanni shi yasa galibin mu zaka ga yanzu wallahi mafiya yawanmu addinin da muke kai galibi ba wai ana yin addinin ne bisa hujja ba kowa kawai inda ya taso ya ga gidansu sun yi kawai nan yake bi abin da ya taso ya ga ana yi a gidansu kawai nan zai bi saboda haka ko da hujja ta bayyana masa cewa gidan kunnan fa suna kan bata ba zai bari ba ba zai bari ba sai dai inda Allah ya ga dama yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy to irin wannan hujjar shine hujjar kafirai Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin Allah ya ce in aka karanta musu ayoyin Allah bayyananu hujjar su guda ɗaya ce sai su ce ku dawo da iyayenmu da suka shuɗe inda gaske ne iyayenmu da suka shuɗe akan wannan hanyar ku dawo da su mu tambaye su mu ji cin wannan hanyar ko ita ce hanyar daidai ko ba ita ce hanyar daidai ba Allah ya kiyaye mu malam yace sun maƙalar shehu rahimahullah sannan sai malam mai littafi Allah ya mishi rahama yake cewa fa'atahum bi qawlihi sai Allah madaukakin sarki ya zo musu ya turo annabi da faɗin sai ya ce qul inna ma a'izukum bi wahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna wa qawlihi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya annabi yazo da wayannan ayoyin Allah yana cewa qul inna ma a'izukum bi wahida Allah ya ce ka ce da su ina muku wa'azi ne ina kiran ku ne karkashin wata kalma guda daya an taqumu lillah ku zo ku tsayi don Allah masna wa furada bibbiyu ko daidai thumma tatafakkaru ku tsaya ku yi tuntuntuni game da lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna wannan dan uwan naku annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na hauka ta tare da shi saboda sun jingina ma annabi hauka subhanallah Allah ya ce wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr suka ce ya kai wanda aka saukar masa da qur'ani annabi ya ji sun ce wanda aka saukai mai da Qur'ani ya zata cewa sun musulunta sun yadda yana juya sai suka ce inna kalama junun sai ka ce lallai kai mahaukaci ne a wani gwan Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru idan aka ce da su ku ce la ilaha illallah sai su yi girman kai wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun ya ce yanzu za mu bar allolin mu bi wani mawaƙi mahukaci Allah ya ce ba gaskiya ku faɗa ba bal ja'a bil haqq ya zo da gaskiya ne wa saddaqal mursali ya gaskata manzanni saboda haka wannan shine hujjan da za su kafa amma Allah ya ce ma bi sahibikum min jinna ba wani abu na hauka tattare da shi in huwa illa nadhirul lakum bayna dai azabi shadid shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba face mai gargadi ne a gare ku gabanin zuwan azaba mai tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mutanen makka yace da su ana nadhirul uryan larabawa suna ce ma mutum nadhirul uryan ma'ana shine kamar mutum ne bayan gidansa ko bayan ɗakinsa yana kan hanyar bayan gari ya shiga banɗaki wanka sai ya ji alamun makiya da abokan gaba suna tahowa don su yaƙi wannan garin saboda tsaba ragen firgici da kishin garinsa har ya fito ma tsirara bai sa kayansa ba yana gudu yana jama'a ku gudu ga makiya jama'a ku gudu ga 'yan boko haram jama'a ku gudu ga kaza ga kaza to wannan sai su kira shi annadhirul uryan kaga yanzu duk wanda ya mishi biyayya ya kama hanya ya fita ya tsira duk wanda kuma ya ce ƙarya ne ya zauna to yayi makiya su zo su kama shi su mishi abin da suka ga dama amma dai shi ya sauke shi ya sauke abin da yake kansa to shine manzo Allah ya ce da su anan nadhirul uryan ni ne wannan mai gargadi kamar na hango azabar wuta ne nazo a firgice ina ce muku jama'a kowa ya kama hanya ya gudu wuta tana biyo ku kuce ku tafi aljanna wani sai ya ce a'a ina shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misali na da misalin ku kamar mutum ne ya gina gida da ya gina gida sai ya sanya kayan alatu da kayan ciye-ciye da kayan jin daɗi a ciki sai tura wannan saƙo sai ce duk wanda ka gan shi a waje ka ce masa ya shigo gidan nan akwai kayan abinci akwai nama akwai kayan shaye akwai kayan jin daɗi duk wanda gan shi ka faɗa masa yanzu kaga duk wanda ya bi ya yi biyayya ma ɗan saƙon zai shigo gidan kuma zai ci abinci wanda kuma ya ƙi ya yi biyayya ba zai shigo ba kuma zai ci abinci ba ya ce to Allah shi ne mahalicci da ya halicci gidan aljanna sai turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne ɗan saƙo sai ce a faɗa mana Allah ya tanadi aljanna a cikin aljannan nan akwai kayan ciye-ciye akwai kayan shaye-shaye akwai sutura dama ni'imomin aljanna suna karewa ne akan abubuwa guda hudu zuwa biyar abu na farko shine alma'akin kayan ciye-ciye abu na biyu sune almasharib kayan shaye-shaye abu na uku sune almalabis sutura sannan abu na hudu shine almanaki shine auratayya tsakanin maza da mata sannan abu na biyar kuma shine shi kanshi masaukin gidan aljanna ne to duka wa'annan sai Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo ka faɗa musu ga yadda kayan ciye-ciyen aljanna suke ga yadda kayan shaye-shayen aljanna suke ga yadda matan aljanna suke ga yadda masauki ke a gidan aljanna ga irin suturan da akwai a gidan aljanna ka ce da su kowa ya biyo ka ku tafi aljanna biyo ka kuma shine kowa ya tsaya ya ji me kake so a yi a duniya me kace a yi a ce a yi tauhidi to a tsaya akan tauhidi a yi sunna a tsaya akan sunna a bar shirka a bar bid'a a bar sabon Allah a bar zina a bar kaza a yi sallah a yi azumi a yi sadaka duk wanda ya biyayya ya rike wannan ya rike wannan hanyar to zai shiga aljanna kuma zai ci wannan kayan daɗin aljanna wanda kuma ya kiyaye biyayya ba zai shiga aljanna ba kuma ba zai gamu da kayan marmarin aljanna ba ya ce kuma misali na da misalinku yanzu kaga ya buga mana misali akan aljanna kenan sai ya ce misali na da misalinku misali akan wuta ya ce kamar mutum ne ya tona rami da ya tona rami ya kunna wuta kaga yanzu idan irin a duhu ne kwari da fari da sauransu in sun hango haske za su yi inda haske yake ya ce sai suka zo suna ta fadawa shi kuma yana ta tunkuɗe su kasa faɗa cikin wutan nan sai ce to irin yadda yake tunkuɗe su amma a duk da haka in an kori wani ƙwaron zai je sake dawowa ta wani hanya shi dole dole dai sai ya faɗa cikin wutan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka nan nake tsaye a bakin wuta akwai wanda zan rike ƙugun wandonsa ina wani karka shiga wuta yana wallahi sai ya shiga to su ne irin wannan wanda za a ce ga dokar Allah su ce ba ruwanmu ka san wani shi ya riga ya ɗauka ma kansa kawai shi wuta zai tafi shi duk abin da za a ce dokar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam to shi duk abin da za ka yi ka kawo na tunaninka kar ka ce a hadisi ka karanta shi iya gabansa da abun ka ce hadisi ka karanta zuwa nan za a samu matsala shi yasa kullum nake maimaita mana yana daga cikin ƙalubalenmu hatta a da yawan masallatanmu da yawa shine za a gina masallaci sai a samu malami makarancin ƙur'ani masanin addini a ce kai ne liman sai a samu wasu mutanen kirki masana addini sai a ce ku ne kwamiti sai kuma a nemo wani farfesan boko kansa sur yahudanci bai san komai ba addini sai ya ce to kai ne ciyaman kwamitin masallaci shi kenan sai su zo a masallaci ba sai a karanta hadisi sai ya dauko theorin wani bai yahudi to sai a yi ta samun rigima me dalilin saboda shi ne mai kudi a masallaci e ba iya hujjar ba kenan idan an zo neman abin da za a sayi man fetur shi zai cire bayani in an zo neman abin da za a yi kaza shi zai saboda haka za a zo galiman zai zauna ya karanta ga abin da hadisi ya ce zai ce a'a ga abin da according to wani ba yahudi a masallaci irin haka wani lokaci da aka zauna a wani masallaci ana mitin sai wani ya ɗauko ce wannan juma'a ga abin da ya kamata a faɗa a mimbari ka abin da ya ce ai kaza ga abin ce to yalla bai ka zo ka hau mimbarin mana kai ka faɗa shikenan har aka tashi a mitinin bai sake magana ba bai da ilimin hawa mimbari amma kuma shi yake gaya maliman ga abin da za faɗa kan mimbari to ire-iren wannan yanzu shi yanzu duk abin da za ku yi za ku zo na lafiya da shi amma kar ka ce annabi ya ce to anan ne za a yi rigima da shi in dai za a ce hadisi ne to shi sai ya yaka kuma ire-iren su suna nan birjik sai da na faɗa mu wani ce masa in har kana ganin cewa abadin rayuwa kana ganin yahudawa sun fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin babin rayuwa ai kuma bai kamata a ce kai tunanin sun fi shi sanin addini ba in kana ganin maganganunsu na iya cin karo da maganganunsu a babin rayuwa bai kamata kuma ka yi ta'arudin maganganunsa da nasu ababin addini ba ya kamata wannan ka bar mai fagensa amma babin rayuwa an karanta hadisi ka ce a'a sannan masallaci ma an karanta hadisi ka ce a'a to shi manzo Allah a wani waje ka ajiye shi shi annabi a ina ka ajiye shi ballantana a babin rayuwar da yahuda wanda kiristocin me suka sani shirme ne kawai duk abin da za su faɗi ba zai kai gaci ba ba zai nuna muku hanyar kullewa ba ba zai nuna muku hanyar kullewa ba to a wayi gari yau a ce irin wannan a cikin al'ummar musulmai mutum zai fito da ikirarin musulunci amma shi abin da yake so komai in za a yi kar a ce Allah ya ce kar a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kaga wannan halakakke ne wannan halakakke ne ba yadda za a yi addini babu ƙalallahu ƙalar rasulullah duk wani abin da ya shigo cikin addini saɓanin ƙalallahu ƙalar rasulullah wallahi ɓata ne ɓata ce ɓata ce ko makarantar islamiyya ga zunzurutun mahaddata ƙur'ani a makaranta suna koyarwa amma sai a ɗauko wani doktawa ne farfesawa ne doktawa ne injiniyawa ne baristawa ne sai a su a ce ku ne kwamitin makaranta in an buɗe masa ƙur'ani fatiha mai kyau ba zai iya karantawa ba amma shi ne ciyaman kwamitin makaranta so dole in an kawo ƙa'idan ƙur'ani da hadisi dole ya warware su dole ya warware su saboda ka san wato malam boko ba addini wallahi masifa ne a ce mutum ya yi zallan boko bai san addini ba wallahi bala'i ne kai ba daɗi ba guba kenan ai kafiri ya shigo cikin musulunci wallahi ba zai ba musulmai illa da ɗan boko zalla dai musu ba ɗan boko zalla boko aƙida iya abin da ya tasa a gaba shine boko boko boko boko in ya samu dama akan musulmai illan da zai musu wallahi kafirai ba su ba kafirai ba su musu wannan illar ba to kuma matsalar inda take shine suna nan kewaye da mu burjik a cikin musulmai duk wani yaren duniya da duk wani mai na duniya dai ya je ya koya har yanzu dai bai samu lokacin koyon Qur'ani ba babu time har yanzu ya iya hausan ya tafi ya koyi turancin ya koyi ya gama ya tafi ya koyi farsancin ya koyi indiyanci duk wani yaron duniya ya je ya koya abinda har yanzu bai samu lokacin koya ba shine qur'ani na taɓa yin irin wannan magana a wani masallaci bayan mun tashi wani ya zo ce mu malam irin wannan wazin a dinga sassautawa eh eh an ce masa ranka shi dade ba sassautawa ba za a yi ba yarawa za a yi ya maganar kenan gyarawa za a yi gyarawa za a yi kai yanzu kana ikirarin kai injiniya ne yanzu in ka zo ka zana gini na zo na kalle ka da ba injiniya ba na ce bai bai za ka ci to ya za a yi kai ka rike fil ɗinka ka yi gada da fil ɗinka mu ma kuma ka zo ka same mu a inda mu ne a haƙƙu akan wannan fannin kuma ka ce mu ja mu baka waje ta yaya haka zai yi ai ba ta taɓa yiwa bayi saboda haka shi yanzu ya gamsu idan likita ya yi magana a asibiti tun da shi ba likita ba ne aikinsa aikin injiniya ne shi idan likita ya yi magana a asibiti bayi da musu bayi da jayayya in barista ya magana a kan kotu bayi da jayayya in makanikin motansa ya yi magana ba zai ja ba duk da yana da kwali na engineering kaga ya kamata a ce ya fi makanikin sani ko amma in makanike yi magana akan motar ba zai jayayya ba saboda yana ganin cewa wannan ya fi shi sani amma a babin addini yana jira ku yi magana ya tanka kuma abin da zai tanka da shi dinnan fa ba fa wata aya ko hadisi ne kawo muku ba a'a wani duk in ka gama sai ya ce maka based on experience wai shi ya ga kaza based on experience ya yi yawon duniya ya ga kaza da kaza kaza da kaza in experience din kwakwalwanka ta nuna maka akasin qur'ani da sunna kwakwalwanka ta maka ƙarya isa ya gaji mutane sun ce wai shari'a sabanin hankali babu babu wannan a shari'a in ka ga hankali ya saba ma shari'a to ko dai shari'ar bata inganta ba ko kuma hankalin ba lafiya amma ingantacciyar shari'a da lafiyayyen hankali ba sa cin karo saboda kullun shi lafiyayyen hankali ma jira yake a faɗa masa ingantacciyar shari'a ya runguma amma lafiyayyen hankali da ingantacciyar shari'a a babu ta'arufi tsakaninsu babu babu daga sai ka ji mutum ya ce maka ai ka san shari'a saɓanin hankali to yanzu in shari'a ta saba ma hankali ya ajiye shari'a kuma ya yanki da hankali wannan ba shine abinda su wa'annan kafiran suke kai kuma shi ne abin da yake dawowa cikin musulmai a halin yanzu shi ne abin da ke ƙoƙarin dawowa cikin musulmai a halin yanzu ka karanta wani irin abin da suke kenan iyaye da kakanni sun mutu akan kaza da kuma ba za mu canza ba shi ma yanzu nan ya karanto wani theory ne na wani ba yahudi a can waje kaza da ba za su canza a kai ba tunda shi wancan kakan nashi ya tafi akan kaza to kaga su gondoyin nan ma iyayensu ne suna da alaka da su shi ina ke da alaka da bayahudi kawai karanta littafin shi daka zai ma iya zuwa ya kalle kai maka dariya ya kira ka illiterate dalili shine baka iya turanci ba baka iya wani abu na yahudanci ba amma shi a wajensa shi ba matsala bane shi yayi yaki da jahilci tunda yayi boko ga ainihin jahilci kuma yana cin shi ga ainihin jahilci ne yana cin shi to shi yasa Allah ya gafarta ma Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa law sakatal jahilu lastaraha al-alam inda wanda bai sani ba zai shiru to da duniya ta huta duk firdin da aka zo baka sani ba to kai shiru to sai duniya ta huta amma in dai wane zai yi magana akan abin da bai sani ba shi ma wane ya magana akan abin da bai sani ba to duniya ba za ta zauna lafiya ba za a dinga samun matsaloli saboda haka Allah ta'ala ya ce ka faɗa musu cewa kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ka da hauka ba wani abu na hauka ta tare da kai abinda ka zo shi ne ka zo ka yi musu wa'azi ka zo ka yi musu nasiha sannan Allah yana cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Allah yana cewa ku bi abinda aka saukar muku daga wajen ubangijinku kar ku bi wasu majibanta kuma bayan Allah amma ‘yan kaɗan ne daga cikin suke ɗaukan wa'azi ai atahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi al-aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wannan ayan fa hum yaquluna su suna cewa nahnu natamassaku bima alaihi abauna mu iya abin da zamu rike shine abin da iyayenmu da kakanninmu suke kai wala nuti'u hadha ar-rajul ba za mu yi biyayya ma wannan mutumin ba ya anuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasu suna nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa ba za mu yi mishi biyayya ba wallahu jalla wa ala yaqul Allah madaukakin sarki yana cewa shi kuma unzuru wa tafakkaru fi ma qala lakum hadha ar-rajul ku tsaya ku yi tunani ku dubi abin da fa wannan mutum yake faɗa muku tafakkaru ku tsaya ku yi tunani wala ta'khudhukum al-asabiyya kar ku bari ta'assubanci da makauniyar biyayya da bangaranci makakanninku ya kama ku an taqumu lillahi masna wa furada ku tsayi don Allah kuna ɗaiɗaiku ko bibbiyu ai jama'atun wa furada tawaga tawaga ko kuma ɗaiɗaiku tanzuruna fi ma da akum ilaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku je ku zauna ko jama'a jama'a ko kuma kai ku ɗaya ko ku bibbiyu ku je ku zauna ku haɗu ku tattauna akan abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake kiran ku zuwa gare shi ku je ku yi tunani fa idza kana haqqan wajab wajaba alaikum ittiba'uhu in ya zama gaskiya yake kiran ku zuwa gare shi to dole ku yi masa biyayya wala yajuzu lakum albaqa'u ala ma kana alaihi alaba'u wal ajdad in har ku tabbatar cewa gaskiya ne yake kiran ku zuwa gare shi to ku bi shi kuma bai kamata ba bai halatta a gare ku ku ci gaba da wanzuwa akan abin da iyaye da kakanni suke kai ba amma malam ka san saboda wato bakar zuciya irin ta kafiri maimakon su zauna su yi tunani sai suka ce ma a'a bari mu yi addu'a sai suka ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika sai suka ce ya Allah in da gaske wannan manzon kai ka aiko shi in da gaske Qur'an nan daga wajenka ka kamata yayi su ce ka nuna mana gaskiya mu bi shi eh sai suka ce in har da gaske ne to alama ɗaya muke so fa amdir alaina hijaratan minas sama a sauko mana da ruwan duwatsu daga sama alamar cewa gaskiya ne kenan ai ruwan duwatsu daga sama a witina bi azabin alim in ma wannan bai yi ba a kawo dai wata azaba mai daɗi wanda za ta bamu wahala in ya so yan baya sa gane cewa shi wannan gaskiya ne ya su bi shi muka mun tafi kaga ai tsiya ta kai tsiya amma Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ya ce ma annabi sun ci albarkacin kana cikin su Allah ba zai musu azaba ban kana cikin su wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun in dai suna istighfari to Allah ba zai musu azaba ba yanzu kaga sun gano gaskiyar ne amma sai suka ce inda gaske ne to ya mana ruwan duwatsu daga sama to shi yasa ire-iren wannan ne ya dawo cin al'ummar mu har kaga mutum ya je da Qur'anai guda goma sha a kan shi eh yana in kaza gaskiya ne Allah ka yi rugurgu da ni malam wanda ya haka bai san Allah ba fa wallahi bai san Allah ba bai san Allah ba addu'a ce irin ta kafirai suke cewa rabbana ajjilna qibbana qabla yawmin hisab suka ce Allah in ma akwai azaban da za a yi mana a lahira a fara kawo ta tun a duniya a fara kawo kaga hadda wata rabbana eh hadda rabbana ya ubangijinmu in akwai azaba to ajilla na qitana qabla yawmil hisab gabanin ranar hisabin to a fara kawo mana azaba in an je lahira a mana na kyauta amma wanda za a yi lahira a kawo shi duniya kai kafulci ai Allah ka tsare mu na kafulci da haka Allah ya ce an taqumu lillah ya'ani la lil hawa wal asabiyya Allah yana nufin kar ku bi son zuciya da kuma bangaranci bal yakunu qiyamukum lillah duk abinda za ku tsaya akan shi ku tsaya don Allah turidunal haqqa kuna neman gaskiya ne masna wa furada ithnaini ithnain ku zauna ku bibbiyu ku bibbiyu yufakkiruna wa yajtami'una wa yaqiduna jilsa Allah ya ce ku zauna ku yi tunani sannan ku tattauna ku dinga hada majalis majalis na zama li'anna ta'awunal jalisina awil jama'ati fihi raja'ul wusuli ila alhaq domin idan aka zauna aka tattauna a tare to tattaunawar da za a yi wannan ya bada fahimtar sa wannan ya bada fahimtar sa me yiwa ana sa zaton da ƙarshe za a isa zuwa ga gaskiya wannan shine abin da yake kuma yana da kyau ga mutum ya dinga samun wanda za su dinga zama da shi suna tattaunawa akan lamuran rayuwa ya gaya masa inda ya daidai ya tsayu a kai ya nuna masa inda ya kuskure ya gyara amma ka san mutane da yawa ba su san sun fada cin walakin la tuhibbuna nasihin da yawan mutane ba su san mai nasiha kowa so yake in ana zaune kawai a yi zaman kawai duk abin da na rarubo daidai ne duk abin da ka yayi bo daidai ne galibi abin da muke so mu samu abokin da in mun taro in mun taro rigima zai kara mana wuta wannan kuma kuskure ne dole ka nemi wanda zai iya buɗan baki ya gaya maka gaskiya fa wani anan ba baka kyauta ba baka yi daidai ba bai kamata a ce kayi kaza ba matsayinka ya wuce a ce kayi kaza ya faɗa maka gaskiya ka ɗebo ka ɗebo rigima ka zo ka ce wannan matar ba ta kyauta min ba ta min kaza ce a'a a nan ba kai ne ba kai gaskiya ba amma wanda zai ce ni da matar da ka auro ta ai kwata-kwata ma bata kwanta bata kwanta ma a rai ba to bata kwanta maka a rai ba kaiwa dama za ta kwanta maka mata ta kwanta maka a rai Mm.
da ibada ibada ce a zauna a tattauna a tattauna a gani yanzu kaga ai manzo Allah ne ya zo musu su a ganin su wani bala'i ya zo ne Allah ya ce to ku zauna ku tattauna mana kowa ya karanto abin da kowa ya faɗo abin da ya karanto ku karanto a taura da linjila duk abin da suka kawo Allah sai ya ce da su qul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin inda gaske ne ku dauko a taura da linjila ku zo ku karanta a zauna a tattauna sai wanda yake kan gaskiya ya gane yana kan gaskiya ya rike ta da kyau wanda yake kan bata ya gane yana kan bata ya bata wannan shine abin da ya kamata daga ku rike aufurada ko dai daya an ya khuluwa bi nafsihi wa yufakkir kowa ya koma shi kadai ya zauna ya yi tunani Mm, ya yi tunani akan ayoyin ubangiji dubi sama dubi kasa afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqa Allahu min shay'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu Allah ya ce me yasa mutane ba za su zauna ba su yi tunani game da mulkin Allah da ke sammai da kasai da irin halittun da Allah ya zuba a sama da kasa Allah ya ce ya zauna ya tunani mana wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu me yiwa ma ajalinsu ya kusa babu mamaki mutuwarsa ya kusa in shi yasa wani zaga Allah ya masa ilhamin haka ana zo ne kaji ya ce duniyar ma ba tabbas duniyar ma ba kaza ashe jawabi yake muku cewa ya kusa tafiya galibin mutane zaka ga Allah yana ba su wannan damar kaga mutum maganganunsa lokacin dab mutuwarsa kaga maganganunsa galibi akan mutuwa duk inda ya zauna duniya ba garanti duk inda ya zauna rayuwa tana ban tsoro rayuwa tana kaza ashe ya kusa ban kwana da ita Mm, amma manzo Allah ya faɗa mana kuma akwai wanda mutuwa ma za ta ɗauke shi yana nesa da tunanin mutuwa ko kusa ba ya kawo tunanin mutuwa kiyam ma za ta tsaya lokacin jama'a kowa ya tafi hada-hadansa wannan can na auna nama wannan auna tufafi tela na ɗinki makeri yana yi wani a nan za a busa ƙaho Allah ya sa mu gama lafiya da haka wa ya ta'ammalu ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam mutun yaje ya zauna ya yi tunani akan abinda annabi ya zo da shi wa sayajidu annahu haqqun dole zai gano cewa annabi fa gaskiya ne fa yajibu alaihi tiba'uhu dole ne yayi masa biyayya thumma tatafakkaru Allah ya ce ku yi tunani ma bi sahibikum wannan abokin naku dan uwan naku sahibin kunnan ya'ani muhammadan sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alladhi taquluna innahu majnun wanda kuke ce masa shi mahaukaci ne huwa lai wa huwa laysa bihi junun babu wani abu na hauka tattare da shi bal huwa aqalul rijali kaf mutane ba wanda ya kai shi hankali wa aqalul wa aqalul khalq kaf halittun Allah ba wanda ya kai shi hankali sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ansahul khalqi wa a'lamul khalq annabi ya fi kowa nagarta cikin mutane ya fi kowace halitta sanin Allah alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa kaifa taquluna innahu majnun ta yaya za ku ce masa mahaukaci ne shi fakiru ku tsaya ku yi tunani mana unzuru fi aqlihi ku tsaya ku yi tunani game da hankalinsa unzuru fi tasarrufatihi ku yi tunani mana ku kula ga da yadda yake jujjuya al'amuran rayuwarsa abubuwan da yake kai komansa a rayuwa hal hiya mithlu tasarrufil majnun abin da yake yayi kama da irin yadda mahukaci ke gudanar da rayuwarsa ma bi sahibikum min jinna wannan mutumin naku ba mahukaci bane in huwa Allah ya ce bai kasance ba illa nadhirun face mai gargadi ne lakum gare ku baine dai azabin shadid gabanin azaba mai tsanani ta zo muku illam tu'minu bihi wa tattabi'u in ba ku bi shi kai imani da shi ba azaba tana zuwa fa innahu sayahillu bikum al-azabu shadid azaba mai tsanani za ta sauka a gare ku fa huwa ja'akum nasihun lakum ya zo ne dan yayi muku nasiha yayi muku gargadi yuridu lakumul khair yana nufin ku da alkhairi wa yuridu lakumun najah yana nufin ku da shiriya da tsira wa yuridu lakumus salah wal falah yana nufin ku da nagarta da kuma babban rabo fi dunya wal akhirah a duniya da lahira fa kaifa tusifa kaifa tasifunahu bi hadha al wasf dan me da ku siffanta shi da wannan siffa taquluna innahu la majnun kuna cewa shi mahaukaci ne biduni rawiyatin wa biduni tafakkurin wa biduni ta'ammulin lima ja'a bi ba tare da kun yi tunani ba ba tare da kun tsaya kun nutsu kun kula ba ba tare da kula da tunani akan abin da ya zo da shi ba kuma ku ce masa mahaukaci wa hakaza yajibu ala kulli aqilin an yanzu da fi aqwalin nas malam yace haka ya zama dole ya zama wajibi ga dukkanin mai hankali yayi tunani game da maganganun mutane fayumayyizuha wa yafsahuha wa yafhasuha ya tsaya yayi tunani ya tantance maganganun mutane ya tuntuni a kansu wa yaral khata'a min as-sawab ya gane daidai ya gane kuskure fayaqbi fayaqbalu al-haqqa wa yaruddu al-khata' ya rungumi gaskiya ya kuma yadda kuskure wala yahmiluhu at-taqlidu al-a'ma ala al-baqa'i ala al-batil kar makauniyar biyayya ya sa ya tsaya akan bata bayan ya san bata ci da haka Allah madaukakin sarki ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba mahukaci bane irin haka wani daga cikin bokaye wanda yake abokin kakan annabi ne abdulmuttalib lokacin da ya ji an ce ai ga wani yaro nan ya zo sunan shi muhammadu dan abdullahi jika abdulmuttalib ya haukace ya ce shi manzan allah ne ya ka zo ka mishi magani ya ce to duk da muke da kakan shi nan ina boka kuma a ce jikanmu ya yi hauka ya kamata je mishi magani ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na ji an ce ka haukace haka na zo in maka magani sai manzo Allah ya dauko khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ya kai karshe ha yace amma ba'du yace kai dawo mai meta abin wannan abin da kai sake faɗa miki ya sake innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu zuwa karshe yayi sau uku yace kai wallahi ma yushbihu alladhi taqulu qawla almajnun wannan abin da ka faɗi wallahi bai kama da magana mahaukaci ba to irin haka ne ko bako ne shigo garin makka sai a ce ka sa auduga ka toshe kunninka saboda in kana tafiya akwai wani mahaukaci da ka ji shina cewa shi manzan Allah ne kar ka saurare shi sai da aka yi man wani aka sa shi ya toshe kunni aka ce musamman ka je bakin ɗakin ka ba ka ƙara toshe kunninka saboda da ka je yana karanta wasu waƙoƙi sai da ya zo ya ka ha ya da hankalinsa kuma da a ce toshe kunnin shi ne wai shi yanzu hankalinsa bai kai ya nuna masa ga mahaukaci ga mai hankali ba har sai ya toshe kunni kai bari dai buɗe kunnensa sai buɗe kunnensa sai ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta alkur'ani ya matsa kusa da shi ya zauna ya saurare shi tsaf ce kai kai wannan maganar ba ta yi kama da maganar mahaukaci ba wannan maganar ba ta yi kama da maganar ɗan adam ba mutum bai sai kirkiri wannan maganganun ba yanzu ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waye kai yace ni manzan Allah ne yace tsakaninka da Allah kai manzan Allah ne ce tabbas ni manzan Allah ne to na ji ka kana karatu mai mai tayi sake karanta masa Qur'ani zai ce ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah to wallahi kai manzan Allah ne abinda mutane suke faɗa mun nan ƙarya ne to kaga ire irin wannan haka aka yi ta jefansa da shi a ce mishi mahaukaci a ce mishi mawaki a ce mishi masihirci a ce mishi boka bayan ya fi kowa tauhidi a ce mishi mahaukaci bayan ya fi kowa hankali sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka wannan shine a matsala ta hudu shine addininsu yana gine ne akan wato tushe mafi girman addininsu shine ta kalidanci da makauniyar biyayya akan duk abin da iyaye da kakanni suke kai sawa'un mai kyau ne ko kuma mara kyau ne Allah ya samu dace za mu tashi darasi na gaba insha Allah ta'ala a farkon matsala ta biyar abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana sallallahu wa sallam baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin